الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da uku ga watan jima'a da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya da rasu na ɗari da ashirin da biyar a wannan littafin mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da shida babu tahriri makka wa sayyiha wa qilaha wa shajariha wa luqatuha illa lil mushrik hada dawab a cikin kitabul hajji wanda muna karshe karshe a cikin wannan kitab mai albarka za kuma mu tashi kamar mun fara gado mun fara biyan shi kitab ɗin amma kamar da haka daga sunsa babu tahriri makkata wa qaidiha farkon da kenan hadisi na ɗari ba ku sa lambar hadisi ɗari na ɗari takwas oke da sittin da ɗaya na gani ɗari takwas da sittin da ɗaya an abi hurairah radiyallahu anhu kan an karɓo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake lamma fata Allahu ala rasulihi makka lokacin da Allah madaukakin sarki ya bude maka ga manzonsa kaman nasu mutane suka miƙe fa hamidallah a kama fillah sai miƙe a cikin mutane shine daidai ya miƙe a cikin mutane fa hamidallah ya yi wa Allah godiya kamar yadda aka sa annabi yana yi in zai magana kudubatul haja sai ya yi wato rubat lada sannan ya isar da bayani wa asna alaihi sannan kuma ya yaba Allah wannan yana cikin kalo da ake so kara so ka rika roƙon Allah ka dau wannan salat ka rika godewa Allah ka tuno da nimomin Allah na gode ma da kai ne musulmi ka ba da lafiya kai murtaza duka wani yana ɗaya daga cikin sharar fagi wannan salat da kaga ɗan adam na bi wajen ganin musamman sarakuna inda Allah ake wa mugun wato abinda wato matsayi za ka samu mai ƙarfin gaske a gurin Allah. Salo kafin ka ga gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan sarki ka ga wani kirari da ake wa. Ka so a ce ko da yaushe za ka je gurin Allah ka riƙa yi mai kirari. Isa za ka ga duk da Allah ya yi so ya roƙi Allah ko ya wata magana zai wa Allah kirari. To wannan sallar ɗan adam ya ɗauke shi zai zauna lafiya a cikin rayuwarsa kwarai da gaske to so da aka kuma kare sannan sai yake inna la habasa an makkatan fila wane mutum yace ku sani Allah madaukakin sarki ya tsare yi waye ga barin makka yadda kan Allah ya hana jiwa zuwa ta rusa makka to sai yace wa sallaka alaiha rasulahu wal mu'minin sannan sai Allah Allah ya tsora manzansa da mu'minai akan ta ita makka domin ga ya zo ya fata huban kai an hana jiwa yadda jiwa take da ƙarfi da ba ta jin burki amma Allah ba lokacin sarki ya hana mu wanda suke kanta da ita kanta ta fi fa inna ala tahillu li ahadin kana qabli ya nan ne amma ba ku sani cin makka da sallar ɗanin da aka yi bai halatta da kowa kafina ba ko ba ta halatta da kowa kafina ba kafin annabi alaihi salatu wasalam ba wanda ya taba cin makka wa innaha uhillat li sa'atan minha kuma ni ba ku gani an halatta mun ita ne dan wata awa ko wani dan lokaci na yi shi kai Allah ya halatta mu banda nan da Allah ya kulle lokacin ba a buɗe ko ba ba to sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce wa innaha la ta'illu li ahadin ba'di to kada wani ya zo a karan bada ba bayana yace an bude mun dan wannan lokacin gobe za ta ƙara halitta ga wani baya na ba ba wanda zai zo ya ce Allah ya ba shi dama ya yi mutanen maka duk da bargarar da za a yi maka ba wanda yake yake da kai wannan to da Allah za ka yi fada to shi da yake mana cewa bai halatta da kowa ba bayan yana kuma kaga farko tsakiya da shi da annabi ya rubi da farko da tsakiya da ƙarshe to sai yace fala yunfaru saiduha kada a kore duk wani abu da yake a cikin farauta barewa da zo ka kada da kai dabara irin yadda yahudawa suka yi annabi ya ce kada ya haka shine fala yunfaru saiduha sannan na biyu sai ke kuma wala yuktala shaukuha kada a cire kaya ta tsayoyi da suke ciki zaki banza su a yi ba ruwan ka ka ɗauko lauje ka sassake wata ka shi za ba da yake magana shin wannan hukuncin ya shafi iya shukar da ka gani a waje ko ya shafi wanda ka shuka kai a gidanka kana cikin harami a cikin gidanka wanda ka shuka fulawa ko wata shuka ya shafi wannan ko bai shafa ba ittifaqan dai malamai sun gaba akan haramun da yi wata shuka a harami ka cire ta wannan an yi ittifaqi a kai amma matsalar wadda ta shuka ba gidanka eh kana cikin harami sai kai shuka ta fito da kanka ka shuka lemon grass ka shuka kaza duk abin da ka shuka ba koma ne shi ne hukuncinsa shi ya fi akwai malaman malamai sun kasu gida biyu amma wanda suka taba kan cewa hatta wanda ka shuka ba za ka cire ne sun fi karfin dalili ya fi sauki ka zauna kawai eh a kyale shi kawai ka huta in ba ya kuma ka je ka biyo mana tun da ana ziyarwa yau ka kauce wa sabani yau kuma sannan yana da ka'ida to kaga wajibi ne a kiyaye to sai ce kaga sai ce wala yusala wala tahilu sa'atuha illa lil mushrik baya halatta ai tsulwa duk abin da ka gani ya faɗi a ƙasa zaka ga ana tsallake dukkan kudin mutum ya tsallake riya ko dala wallahi ko ba ruwan da ita don lokacin da ka gani da dan dama ma haka irin dan dunkule guda wani ya zuba eh saboda haka ba ruwanka da ita to amma kaga wanda suke bi yanke mutane aljihu su wanda ai za su wato Allah inna la yanzu kuma ya ga wani ne tsara bare kuwa kana ina a garin nan wata shekara lokacin da aka yi 90 nawa da aka yi Atlanta din nan wanda aka yi 96 ko 896 ko zamanin 96 to a nan lokacin ai kaga za ku iya tunawa wani ya taɓa yin tsuntuwa ya tsuntu kuɗi da yawa a rediyon kano aka yi bayanin ya tsuntu kuɗin nan da shi ya zo kuɗi da yawa mutane suka rika tsire masa wani inna la ya zuku wallahi ba zai arziki ba har da masu jan aya inna la ya zuku man ya shawo in gairi ba zai taɓa arziki ba tun da ya bayar kuɗi ya kai kusan miliyan da wannan lokacin ya dawo da shi saboda haka kaga wato wanda yake da wannan tunanin ai ka ajiye naka ma zai rike kai dauka in dai yana da wannan tunanin ko kuma yana kan duka zubar ya kyale ka kawai ba zai ma magana to saboda haka illa bi mushidin sai ga wanda zai yi tijiya in ji ma tijiya za ka wato haramun wa man qutila lahu qatilun wa ne mutai duk wanda aka ce masa wani abin kika ka sa a jahiliya suna da wannan matsalolin sai wani ya zo kace ma mahaifi ko kanin mahaifi ko kaza yanzu kuma sai ya zo ku yi ka tuba sahara da a jahiliya ne yanzu duk kun musulunci da kai haƙi ga shi ka ganki harami wanda sun shekara ɗari suna faɗa a kan wani gado ya yi kawai in ya tambayi babansa baba wani yasa ake rige wannan ya ce wallahi ni ma gada ne gurin babana wani akan mugirbi ne ake rigima kawai mugirbi na lu da indiya kabila kaza sun karyawa kabila kaza su doji ta yau nan ba ballan da za ka kashe mutum to ba za su yaje ma ba za a yi ta bibiya ko ina aka garka sai an rama to saboda haka ana haka sai mutum ya fito ga wanda shi ya kashe wa dan uwa ko mahaifi ko kaza ko kaza to shi ne aka ce wa man qutila lahu qatilun duk wanda aka ce masa wani abin kisan sa wani nasa abin kisan za ka kashe masa to me ya faru sai ya ce ba huwa min khairin nazarai yana da zaɓin ɗaya biyu shine khairin nazarai yana da zaɓin ɗaya biyu in ma an yufda ko dai a yi fansa fansa ce kawai wa in ma an yi ƙida ko a rama ba kun ji abun biyu wa man kutila mazluman fa qad ja'alna li walihi sultanan fala yusrik fil qatl innahu kana mansura ko kuma bakara فمن عفي له يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحور بالحور في ايه لا اله الا الله كتب عليكم القصاص في القتلى الحور بالحور والعفو بالعفو والعبد بالعبد ثاني والانثى بالانثى ومنع باوتكا وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ذلك بقى سيدي فمنع فيها له من أخيه شيء شيء يستجوى مع شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يجري على إما أن يفدى وإما أن يكيد ko a yi fansa ko a yi fitari kan shi ne shi ma wato faƙar ji an nadi wa lihi sultanan bala yusuf fil qatl innahu kana mansura shi sa ga sabarin da ya faru kenan muawiya yana ganin shi da zai yi mubaya a gaban inna alwa har sai an fito da wanda ya kashe dan uwansa dan Allah ya ce wa man kutila wa man mazluman faƙar ji an nadi wa lihi sultanan idi ta hadin da kenan shi kuma sai inna yana ganin yanzu fa ne hau kujeran nan saboda haka ban ma gama gane su kansu mabiyan nawa ba ka bari man fara gane su shine kawai sabani idi ta haji yasa kaddara ta riga ba ta yi professor mun sa da kwato wannan shine domin kowa fahimtar da ya fada shi wannan ya fake da aya cewa lallai sai an fito da wanda ya kace dan uwansa domin kawunsa sai na Usman dan uwansa ne shi kuma yake a bari ya fara gane ya yanayin ma tafiya ta shi daga zuwan da gudu in ka zo ma'aikata ya kamata ka san yaya take ko shi ne kawai sabani kowa ya cikin a inda yake shi ya kawo sabani irin su mutanen mu a musham suna mutukar kaunar muawiya mutanen kuka kuma suna son sai na to kowa yana baki na ka kaga dole matsala za ta faru saboda shi bai wata Allah yawan muawiya saboda ya iya shugabanci ga kyauta mutum ne mai kyauta to sai wasu mutane suna son sa shi sa ka ji ya dau shekaru yana yana yana mai shekaru arba'in da wani abu ko abin da ya kamata to wannan shi ne to kaga mahallin shayar a nan faƙalar abbas sai abbas ya ce illa ne bi kira amma banda neman kira tsauri shine wannan abin mai kama da asawari da aka yi mana bayani satin da ya wuce wanda shi kaga a can baya mun biya da mu ji yake da shi fa inna naj'aluhu li quburina wa buyutina muna sanya shi saboda kaburburan mu maimakon azara shi ke lullabawa a kan mutum suka ce wai hikimar ta shi a kabari kabari bai iya rubtawa da wuri ba shi wannan sauran baya rubtawa da wuri za ka sai wa buyutina da kuma rufin daki to kaga ko ai hakan ne tunda rufin daki ma ruwa za a kai yana zuwa to bayan nan fa hadisin mu na baya ne muka riya yana yi kuma ana daki an ce li kainihim wa li buyutihim ko li kainihim suna yin amfani da shi wajen ziga gidi shine ai al-haddad shine li kainihim wata ziga gidi suna amfani da shi wajen masu makera suna amfani ne da kairin wani goyo ke kan tsari kenan makera suna amfani da za su iya kira masu wannan sana'ar suma domin da shi suke makamashi yanzu mun kalli wannan dan kabari ko dan makera ko dan rubin daji wannan biya halatta a siya a asira fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace illa lil dhikra eh sai dai al-dhikr da shi sauran ya halatta fa qama abu shahid sai wani bawo Allah da ake kira abu sha wani sahabi rajulun min ahli yaman mutumin mutanen yaman mutum ne daga yazo daga yaman faƙali yake uktubu li ya rasulullah wannan abin da aka faɗa sai mulki sai ki a rubuta mu ku rubuta mu ya ba kai Allah shi wannan bayanin da aka yi faƙali rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu li abi jahl wannan matsala ce mai kyau ga ɗaliban ilimi ku rubuta wa abu jahl shine farkon inda annabi ya fara ba da umarnin a rubuta hadisi dan wani zai iya tuhumar ka cewa waye shi a rubuta hadisi annabi ne ai da ga shi nan hadisi Abu Huraira shi ya fara cewa dan kun san da asali a farkon musulunci ya hana a rubuta me yasa saboda wato kar a rika takuɗa maganar da Al-Qur'ani sai annabi ya hana amma daga baya da aka yi da inda ta tafi sai kuma aka ce to shi ke tunda da hukumi ya turo ma a illati to tunda illa ta kau to shi ke nan yanzu kuma ku rubuta annabi ya yi umarni ga hadisi wanda yana da kyau kai ma shi to sai hadisi abu hurairah kitabul hajji karshe karshe shi ya ba da damar cewa a rubuta da akwai wanda suka iya mutu wani zai ce ma a ta hadisi musamman ka da dan kala kasu dan qur'aniyyun za su gaya ba cewa ba wanda yake a yi kaza kaza wannan kenan an ana cikin malik babu jawabi da kone maka da gani ikrami babu da yake magana akan halaccin shiga makka ba tare da ihrami ba kin ya ko san malamai ka wato malamai Allah ya saka musu da alkhairi wai hatta mutum ya shiga makka kawai ba ta da irami a jikin sa da suka tattauna sai da suka tattauna kai yanzu bara yanzu doguwa a cikin wallahi wannan alwajiri ya dace yana bara ya dace injiniya kaji sai shiga mara karatu yake wallahi to saboda haka wannan shine a lokacin da lokacin da wani yanzu kan suka tattauna shi ya halatta a yi ayi wato a mutum ya shiga maka da ihrami ba tare da ihrami ba kai kawai yaji da kayansa na gida kamar yadda yanzu mutanen mu suke zuwa wanda za su je wanda za a tura su fara zuwa kafin kafin yawa taimaka mana za ka idan ni gaskiya ɗauke mu hankali ai ya kusa minti sha biyar yana bara gidaje ne sai ya bi wannan ya bi wannan ya bi wannan in kai sau biyu ka rikiro zai ka hakura duk sai abu gidajen muna karatu ita kai ma ka gane ku to saboda haka wannan ma sai da suka tattauna shi shi saboda haka wannan shi ma zai aka tattauna shi ya halatta yanzu a tura ku daga nan ku tafi a matsayin ku na jami'an gwamnati kawai ku je ku dawo ku shiga da kayan gida ba tare da ka je wato umara ko aikin hajji ba shi ma fa zai da suka tattauna to shi ne aka yi amma malam bukari sai ya zo ma bari kawai ya halatta ka shiga maka ba tare da ihrami shi kenan kawai عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya shiga Makka a shekarar da aka yi fatahu Makka wa ala ra'si al-mikfar akwai kwalkwali a kansa shi ne hulan kwano yana sanye da ita walan ma da za'u yayin da ya shiri kaga shi ne mahallin jayi Annabi ya shiga babu mai irani فلما نزعه يعني يجري جاء رجل في وانا متين يزو فقال سيدي تو إن ابن الخلل يا بايكين الله قال ابن الخلل جل متعلق بأستار الكعبة يا دي يا مقلي أجل لقى الكعبة fa kana yace da annabi yace ku je uqtulu kashi shi wa ibnu khadar da sunansa abdul uzza duka malamai sun yi zamani wasu je sunansa abdullahi wasu kuma ka ce a abdul uzza din sunansa lokacin da ya musulunta ne ake cewar abdullahi kun san ya taɓa musulunta sai yi ridda eh shi za a yi koma sai ya rike wa annabi zambo yana ta zagin sa shi ne annabi ya bada hukunci duk inda aka gani a kashe shi an fahimta da kyau ko a nan ne ba da suke cewa mutum ya taɓa martaba annabi ko ya tuba sai an ma hukunci ba ne mutum ba ne mutum shi ne a jawa shi sa wanda ya karanta addini za ga baya karambani ya ce ai kaza duk wanda ya san mu yi addini ya san cewa ba ruwan mu da zuciyar dan ta mori daga daga zuciyarsa abin yake ba daga zuciyarsa ba mu da zahiri za mu amfani domin a matsala annaba alaihi salatu wasalam da zahiri ake magana abin da ka boye a zuciyarka kai da Allah amma zahiri shine kawai ba zai zo ya mutum ba zai zo ya sa mai kunta a gaba ita zahiri in ya zo ya a zuciyarsa ba haka yake nufi ba za ka taɓa yadda da wannan ko zai yi ka ce ai inna la la yanzuru ila suwarikum walakin yarkaza wa zajin baban da haka ce inna la la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum akan mahaifi ma muke nan ballantana annabi alaihi salatu wassalam to saboda haka wannan shi ne to kaga annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni a kace ibn hadar a shekarar da aka yi fatawa makka me yasa saboda ya zagi annabi alaihi salatu wassalam eh makalai wasu a cikin ɗakin ka'aba ba ta amfani da shi komai ba duk da cewa akwai ka'ida na cewa ka ganin gurin kuma da kala hukana amin bayan cikin harami ko yaje cikin Ka'aba bai makale a cikin rigar Ka'aba ba banda ba harami ka bi girma kan girma ke shine malamai suka kafa hujja da wannan cewa duk wanda ya zagi annabi alaihi salatu wasalam to waliyul amri wajibi ne kafi wala yustatabu ba a karɓar tubansa ba ruwan mu da tubansa domin annabi alaihi salatu wasalam logo da yake ne wane mutum red line suke cewa al-khattul ahmar al-khattul ahmar jan layi ne ba a tsallaka shi in ka tsallaka to sai sai yan karo ta san kama kana tsallakawa akwai hukunci a kai ina kaji ba saboda haka wannan shi ne kana tsallaka layi to kaga gwara ma dai karo da ai fari ne ko a sarki na ku fari ne to amma fi wannan dare shi kuje fari ne ka tsallaka ka dawo wani zai iya ba abuwa wani za ka iya ya ne kan dai ka dawo amma ja ko ka dawo ba ruwan mu da dawo eh kamar yadda annabi yawa kun ga annabi bi shi sa aka ce shi kadai yake da ikon ka taɓa mutuncin sai ya ce ba tunda baya nan kuwa duk wanda ya taɓa mutuncin sai dai ku haɗa ta shi ne dokan musulunci kaga ibnu kadar ma da bai yafe masa ba ai kaga abin da ya faru da shi cewa ku kike uqtulu ku kace wane mutum Allah ya kiyaye ya tsare harshen saboda haka wannan shi annabi ya ce a kake kaga wannan yana nuna mana wato halaccin tsayi da haji da yin tafi a haramin makka duk da cewa yanzu za ga an tashi dokar a ajin da ake zuwa nan suke zuwa a hukunci sannan a cikin yana nuni a kan duk wanda wanda ya kake wato duk wanda ya taɓa martaba annabi alaihi salatu wasalam za a kashe shi sannan maka ba ta bada kariya ga mai sako hadisin ya nuna wa mana haka kafin da yake ma mun biya wannan sannan hadisin wani abu yana nuna halittin jawazu rafi akhbari ahli al-fasadi ila ulati al-amr ya halatta ka dau magana kaiwa wanda yake zai yi maganin abin ka ji ga ba wannan ba sai dubi ba waɗanda suke makarnata yanzu akwai ɗan bijilanci a nan sai a ga wani yana cewa ya halatta a ji a gaya musu ba sai dubi ba ne ainihin zuwa a je a gaya musu ga wani yana kaza ba ɗibi ba ne ya halatta ya zama dole ba amma ka ga ana yi kamar yadda aka yi wa gawa ibn kadal aka zo aka yi agaya annabi bai san da shi ba da shi ya zo babu fadilul madina ba ne mutum babu da yi da ka ji an zo fadilul madina to kitabu na ya gane kuma an zo kanshi babu da yake magana akan falalan madina domin da wata ta wanda suke na rukuni ko wajibi a kai kaga yana cikin bazaya zuwa madina da ziyara ta falala wa da wa da ayin nabi sallallahu alaihi wasallam haka eh a ba wai magana umar wai wani abu ne kawai ya kai ba umara muke magana ba dama umara da aikin hajji duk sai da ihraji sai an kullo wato niyya amma shi wannan kawai wani aiki ya gari ko business ko ko kaza ko karko aiki yadda ake tura ma duba gidajen alazai ko direbobi duka shi muke magana ya halatta amma da ne aiki da ba ai dole sai ya biyo wannan ka'ida babu fadil madina wa du'a annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi baraka babu da yake magana akan fadilin madina da addu'a da annabi ya mata da samun albarka ita madina ba ne mu wa bayani tahrimiha da bayani akan alfarmar madina wa tahrimi sayyiha da haramcin ita ma cire karka dauka iya maka ne yin farauta a ciki wace jariya da bishiyu shine na gaya muku bishiyar da ta shuka cikin gidanka ba ta shiga ta shiga a madina ko a maka wace jariya da bishiyu wa bayanin hududi wato haramiha da bayani akan iyakokin haramin madina ita ba ai wani wanda da tijo ta ce madina garin annabi ba ne mu ana abdullahi bin zaid an nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibrahima an karbo daga abdullahi bin zaid Allah ya kara musu yadda ya kara masa yadda yake daga annabi alaihi salatu wasallam inna ibrahima harrama makka wa da'alaha to ga wata magana annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya haramta makka kuma ya mata addu'a shi ya fara haramta a tajribi inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi makkah saboda haka wannan ayat ta nuna ma Allah da kansa ya sanya Madina Makka ta zama mai alfarma ga tana da kuma wato horin shi annabi Ibrahim jaddadawa ne yawa jaddadawa ne Allah shi ya sanya dokar da kansa kuma yi mata addu'a rabbi ja'al hadha al-balad amina wane mutum wa haramtul madina sai annabi ya to ni ma yadda annabi Ibrahim ya yi wa Makka mata addu'a ni ma ya sanya madina ta zama ne alfarma kamar Makka ta Makka kama harama Ibrahim Makka kaji ka fi tasiri da kamar yadda annabi ibrahim ya sanya ta da zama ya tabuta albarmar da nima na tabuta albarmar madina wa da'awtu laha fi mulki halima annabi ya ne mata addu'a dangane da mudu tafi biyu shine mudin da shi tafin hannu biyu na matsakaicin mutum shine mudin da shi ma ba ka da shi lokacin fitta kai da matsakaicin mutum ba babba ba ba karami ba to to zai da mudin a ma'aunin su wasaliha da kwanon mudu guda hudu misali ma da Ibrahim li Makka kamar da Annabi Ibrahim ya yi addu'a ga Makka to shi ma Annabi Alayhi Salatu Wassalam ya yi wa Madina kaga wannan hadisin yana nuna mana fadalar Madina Madinatul Munawwara sannan wannan fadalar tana da hakkiya masu kai sannan kuma hadisin yana ƙara nuni ga wato yana nuni da duk da bai fito da abin ƙarara ba bai fito da shi ƙarara ba na kare madina daga annoba mai gari gari gaba ɗaya an gane ko da kuma yadda za ta kore take kore da shi za mu biya hadisin nan gaba hadisi na gaba hadisin Anas bin Malik dari takwas da sittin da hudu an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha annabi ya ce wa abu dala ita min gulaman min ilmanikum ya kadumu annabi ya ce abu dala ku nemo yaro a cikin yaran ku wanda zai rika yin hidima fa kada ta abu dala yuzibu wara'ahu yace sai abu dala ya fito yana goye da ni a bayansa in ji wa ana tsammani فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما نزل أنا جيت ني ركوا النبي جوا duk lokacin da ya sauka a matauki wa kuntu asma'uhu yafsiru an yaqula ina jin sai na yawan cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal hadath wal 'ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa ghalati shay'i wa ghalati rijal yace ina yawan jin annabi yana wannan addu'a wannan addu'a kuma gaban biya ce a ko ina za ka iya yi ya ubangiji ina da yawan gari a gare ka mina la'alli daga damuwa wanda ta koya a cikin kamar da kure shi wal hajar da bakin cikin da ya fito fili kowa zai gane wal ajiji da kuma gajiyawa wal kasali da kuma kasala ne bambancin wato al'ajizu wal kasal shi al'ajizu shine adamul qudra mutum ba zai iya ba abu ne ba za ka iya ba kwata kwata al kasal kuma ne jinin za ka iya amma tsakan lalaci ba za ka yi shi ne bambancin al'ajizu ba za ka iya ba kwata kwata ko da ka yi kura al kasal kuma za ka iya lalaci ne kawai kai da gari ka ne al kasal al'ajizu kuma ba zai zo kawai so kaje Allah ya baka karfin yanzu kai sai a ji sai a ce wannan adam ajizi ne sai gaji ne to shi wal bukhl da ruwa shi ma mutum yana da ikon da zai iya ba da abinci bayarwa sai ke nan a shaytan ya aidu kuma da bakara wa ya'murukum bil fahsha wal jubl da tsoro mara misali wa bala'i daini shi kuma shi ne wato nauyin bashi dan ka san akwai wanda wani idan baka sani ba wani za ka bashi wani sai ka tambaya wanda suke mu'amala da shi akwai ai da Allah ne matsalar wani a kan kaza wanda suke mu'amala in ya ga ma bai da sauran banki sai ka bai to akwai masu wannan dabi'a dabi'a ce kuma wani yana da kudin amma shi ta maka biya a guda adabu da mu fara cewa annabi ya ce matsalar da gari ne zulmi a lokacin cewa nauyin bashi mai hali zalunci yana da ikon biyan da ya wannan zalunci. To sai yake a wa galabatin rijal da rinjayen mazaje kawai wasu su zo su yi rinjaye a kanka su fi karfinka. Malamai suka ce yana da alaka da bashi. Idan su cewa bayan kana bin baki ya yi nauyin baki kuma a zo a ce kana ji kana gani mutum ya cinye ba kana wannan addu'ar Allah zai tsora ka akan wanda kake bin bari shi za a ga wata kila ya kawo wata a cikin sunan muslim din ka addu'o'i ne biyan baki ne kana bin wani ya kawo ta to amma dai kafin kai addu'ar ka bincika yau za ka wanda wato ɗabi'a ce kawai yace falau adal aqdumuhu hatta abanna min khaybar ban gushe ba ina cewa annabi ne ba sai da muka dawo daga khaybar shine hatta abanna min khaybar balin wa aqbala bi tabiya binti huyay sai annabi ya fuskanto ya dawo da ya dawo da tabiya cikin ganiwa yar huyay wanda yancin da wannan mun ja bayani yana cikin hadisin jamorawa saboda haka ya dawo da ita kada azaha annabi alaihi salatu wasalam ya zabe ta ai iftara halin ganimar kaiba ya zabe ta da ganimar kaiba shine hada wa kuntu arahu yuhawwi wa ra'ahu bi abahi yace na kasance ina ganin annabi alaihi salatu wasalam wato yana towa wa ra'ahu yana towa da abaya bi abahi aw bi kisa da wata riga mai kama da alkyabba an gane ko da wani mayafi a lalluɓa da shi sun mai yuri wa hawa ra'au sannan annabi alaihi salatu wasalam ya goyo ta bayansa wato yana baka labarin irin yadda yake hararo ma lokacin irin wannan labarin mutum bai gani ba baya ke kira hatta ila kunna bi sahaba yace har sai da muka zo gurin da ake kira sahaba wani guri ne tsakanin Khaibar da Madina inda Anas dan Malik yace bayan mun zo wannan gurin yace sana'a haisan fi mila'i sai aka hada wani irin dambu alhais dabino ne ake samu a cire kwallonsa sai a daka shi a hada shi da tukui nonon raƙumi an gane ko a hada da manyan shanu a kwaba idan aka yi sai a yi kamar dandakuwa aka tuttura shi shi suke cewa asari ba a bai saboda daɗinsa ba a ba yaro mai suya saboda daɗinsa da nono da shi da zino da kuma man shanu za a haɗa daka ta kuɗa shi sai kamar yadda wannan abin ya sunanta da kuwa kamar da kuwa haka ake yi da hada duk wanda ake yi da aya ko to kamar ita sai a takuda sai kaga ya bada wani tafi ya dadi to shine dini da dini da a cikin kilabu ina ji kilabu ai shine fatar da aka dini haka ne ko saboda haka a cikin wannan fatar irin yadda yanzu table mat da ake sawa ta gidan yan zayu a tsora da irin wannan dubu zuwa ke samu a jini sai a ajiye an zo cin abinci za ka sauki yanzu yanzu saboda wato an an samu ci ga wanda ku ci abincin sai a ja daga nan farko zuwa ƙarshe a samu ku leda kawai da an gawa za a nade da ta tashi daga yi to a nan lokacin su fata wane mutum to ka ji har yanzu ne amma sai wanda yake da alfarma suna ta fata to shi ne wannan alliƙan ita ake kira liƙa wannan cikin kuɗin da ake yin zaɓi a su ta yanzu ka ga saudiya musamman a madina za ka ga madina sun biyan wannan in aka kumbuɗa ai kawai ita ce gaba ɗaya kowa a kai za a zuba ba da kun ga wace ce a nan da ce gaba ɗaya ta tashi da aiki duka wane mutum ta ai wayannan mutane to shi ne to sai yake ثم أرسلني sannan sai aike ni fa da auku rijala kun ji bayan an zuba abu sai na kira wasu mazaje fa aka lu suka ci wa kana zalika bina'ahu biha wannan shine karewar annabi alaihi salatu wasalam da ranar sabiya ثم أقبل sannan ya biyo a ta ila badalahu uhud ya fuskar dokan ya tawo shine ya biyo din ya dawo har sai ga wato suka fara hango dutsen uhud قال بيدي هذا جبل يحبنا ونحبه wane mutum wannan dutsen da kuke gani dutse ne da yana son mu muna son sa wato ai dutsen uhuru shi za wasu suke cewa kawai da ta gaya muku wasu suke cewa wai tafiya ne saboda kana masallacin annabi alaihi salatu wasalam daidai wajen wato makabarta ko kuma daga baya ba ko ta ina in kana hangu sai ka ga kamar ga ta gari haka yi amma kuma tsakanin ka da ni da ni za zai kai nawa mala a wannan kajiwo kai da ɗan gari zai kai kamar tafiyar su tsakanin masallacin annabi da dutsen uhud ko mun tana misali tunda ku ne wasu tafiya a kaba na taɓa ji wata ran mala abu tsari yana to kilomita biyar misali kajin shi yace ba ni za ta yi ma ta kula ni azan ba kula ta ni ne zai nan nan sai an yi tafiya sai kaza sai kaza tafiyar ɗari biyu da hamsin a mota saboda haka haka dutsen yake sai ka rika ganin da su kaga kilomita biyar to wallahi ɗauka za ka yi kamar kana gaban masallacin nan kamar wannan dogon biyu kamar a nan yake haka za ka rika ganin sa shi ne wani yake wai wai tafiya ne wai tafiya wani ba Allah ya tambaye ni wai akwai nan da ce wallahi ban sani ba da wai tafiya ne saboda wato wannan to annabi alaihi salatu wasallam yana son Uhud kuma dutsen Uhud ma yana son wane mutum yuhibbuna wa nuhibbu falamma asrafa ala al-madina yayin da wato ya tinkaro madina kuma ya fara hawo kan tudu saboda ka san abai da ka san maka da madina hawa da sauka ce to ita ma madina tana da wannan hawa kada da yake Allahumma wato ba ya tinkaro kamar ka ce ka zo madina kai ke da ka fara ango boda to ana yin wannan me ya faru kada yake Allahumma inni uharimu ma baina jabalaiha ya ubangiji yadda madina maka take mai alfarma ita ma madina na sanya ta ta zamto wato mai alfarma ce ce ma baina jabalai a tsakanin zuwa tsinta guda biyu مثل ما حرم به ابراهيم مكه kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya sanya makka ta zamto wato harami mun faɗa cewa ta jididi ne ba shi ne bara ba Allah ne ya sa da kansa inna awwala baytu muti'a lillah Allahumma barik lahum fi mulkihim wa sa'ihim ya ubangiji kai musu albarka dangane da mudun shine kwanan da suke awo da shi ɗaya bisa hudu na kwanan su shine mudu wa sa'ihim da kuma kwanan su Allah ta sanya musu albarka a cikin su annabi ya wannan addu'a to kaga wannan shi ma ya ƙara fito mana da da cewa Allah madaukakin sarki yana ya bawa wato madina kariya daga asa'ul wanda zai ma bai ta gaba daya sannan kuma ta nan za mu gano cewa lallai dujal ba za su shiga cikin madina maka da madina ba su da rabo ba za su shiga ba amma za su zo me zai faru za su karan mala'iku sun kewaye maka da madina kawai in suka buga kujensu ne yan nace na su je su fito su bi su amma ba su shiga shiga kamar yadda za su kewaye najeriya ba za su shiga maka da madina sannan hadisin yana ƙara nuni da yake annabi alaihi salatu wasalam yake tausasa wa wanda suke karkashin sa dan ka ga yadda Anas bin Malik yake bayani cewa wato ubangidansa annabi alaihi salatu wasalam yana tausaya masa wajen bakin aiki ana Anas bin Malik na da Asim قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة Asim ya tambaya Anas bin Malik shin annabi alaihi salatu wasalam ya sanya Madina ta zama mai alfarma adadi kamar yadda aka sanya Makka kana na'am adadi sai kware kuwa ma baina kaza ila kaza sai ce man tsakanin kaza zuwa kaza shine da balai hadin wanda hadisi an bayyana da ke ku yawa kamar yadda aya kaga shine abin da wato muke ake gaya ta murada in suka zo za su ai wannan hadisin ya ci karo da wancan ai mutum yana karanta qur'ani yana karanta iya haƙƙo mu warki da iya haƙƙo da warki kawai zai gane cewa lallai hadisi ma da dan annabi alaihi salatu wasalam domin a yadda yake kake biya qur'ani za ka zo ka samu bambancin kalma a qur'ani ba to haka ne qur'ani ba sai ka kare da shi misali zan ba da Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul ahzab da Allah ya ce rabbana atihim da'afaini min al'adab wa la'anhum la'nan kabira arwaya hamsu ana atin ke kabira amma da yaje wasu an nafi'i shi kuma sai yake wa la'anhum la'nan kabira ko suratul maryam inda yake inna ma ana rasulu rabbi li ahaba laki gulaman siyasa amma da warke ya zo sai ce ni ya haba ne yau kan ni a haba nan dan na baki kan kuma dan ya baki shi sa kawai man ya ji Allah wa huwa al-muhta wa man yudil balan tajid lahu waliyan mutila ya ta gode wa Allah Allah ya sa kawo hanya mai kyau Allah ya tabbatar da mu akan hanya ingantacciya to shi ne yake kaga me yake yace kwarai ma bai da kaza ila kaza daga kaza zuwa kaza mana an haramta su wannan zuwa kan la yusna shajaruha ba za a yanke bishiyar ta ba mun yi wannan bayanin man hadatha biya hadatha duk wanda ya zo ta barna a cikin ta kun ji abin da nake barna nake ko wanda ya kawo bid'a madina fa alaihi la'natullahi to Allah ya tsine mar ko Allah ya tsine masa ko kabar ko in yayi duk ba sauki yayi ko in ka ga ka ce Allah ya tsine masa ko kuma Allah ya tsine ba wanne ne mai sauki a ciki babu wal malaikatu da malaiku wannan ta du'a da mutane gaba daya قال عاصم عاصم يتي فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى مهجدا موسى ɗan Anas ya zantar da ni cewa ya ce ba ya ma ƙara tarihin cewa ko ya ba wa ɗan bid'a mafaka ko ya kawo mabalmaci misali wanda suke biyan kuɗi a tafa'in yan san aljihu awa mawulita wanda suke biyan kuɗi a tafa'in karuwanci duk sun shiga na'am kun fahimta da kyau ko shine awa mujisa wanda ya ba mabarnaci mafaka kowaye kun za a ko da suke daukan masu yankan aljihu su biya musu idan sun je sun kawai abin da aka gaya musu dubu ɗari uku na kashe ma za ka biya da dubu ɗari bakwai a rubuta na sai biya in ya gama yi to zai ta kansa wata karuwanci za ta je ta sauka a jidda ita abubuwan da bayan ta gama sai ta yi yana zaman kanta ke shi an biya ne akwai masu wannan wallahi wa man yurid bihi bi shaqo bi al-adam bi dhulmi yuridu min adab al-alim iya iya niyya kawai kana Najeriya an kai niyya za ka yi sabo a baka sai Allah ya azabta kai ina ga wanda yi tafi to shi ka ya shiga tsinuwan mala'iku da Allah ba daukakin sarki Allah ya kiyaye kaga wannan hadisi yana nuni akan wa'idi ne tsanani ga wanda ya bawa mu'azzafi mamaka a Madina ko Makka eh duka sai shiga wanda ya kai da wanda ya bada wafuka hadisi na gaba an bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lahum fi mikyali Allah kai musu albarka a cikin ma'aunin fi sa'i mikyali kaga abun awon da yake manuwar wa barik lahum fi sa'ihim ka ta musu albarka a kwanukan wa muddi da mudin nabi yani alal madina yana cikin ɗan madina ana na cikin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala allahumma ja'al al madina allahumma ja'al bil madinati bi'abai ma ja'alta bi makka min al baraka wa ne mutum annabi ya addu'a ya ya ubangiji ka sanya linki biyu na duk abin da ka sanya shi a makka mai albarka su ku zage da wani biyu a Madina. Ga alhazan da iyayen mu kudin biyu su kudi. Madina ko da yake ga malawar nan da yake karu a Madina. Duk wani abubuwan za ka gani wato karara mutum zai gan su a fili. A fili me kake nema a Madina ka rasa wanda akwai shi a Makka. Sai dai baka san gurin ba. Kawai shi ne. baka san gurin da yake akwai wannan matsala in baka san guri ba za ka wahala amma in dai ka san gurin duk abin da ka sani akwai shi a Makka to akwai linki biyu da Madina da raka rasulun kare da wannan shi na'am an ali radiyallahu anhu kadaba ala minbarin min ajur sai da ali Allah ya kara masa yadda ya yi hudu ba akan wani mimbari da aka yi da wato jan tubali wa alaihi sayfun fihi sahifatun mu'allaka a lokacin wai sai an baka labarin yadda yanayin ma annabi sayyidina ali yana rataye da wata takobi wanda a cikin takobin cikin rigar takobin kuma akwai wata takarda a rataye faƙala ne ce wallahi na rantse da Allah ma inda na min kitabi yuqra'u illa kitabullah babu da wani littafi da za a karanta in ba littafin Allah ba kar ku dauka mu Allah ya kebance mu mu ahlul bayt da wani littafi na daban wanda ba a ba wa sauran mutane ba littafin Allah ne wanda Allah ya ba kowa mu wani ya ba mu saboda haka me ya faru sai wa ma fi hadhihi sahifa da abin da yake cikin wannan takaddar kuma na cikin wannan takobin yace qur'ani Allah ya babu sai abin da yake cikin me wannan takaddar bara ku ji fa na shara hadi ka ko takaddar yahudi fa idza fiha asnanu ibli a cikin takaddar sai ga hakoran rakumi kun san suna rubutu a cikin su ko da cikin allon kafaɗa da fata da waye sai ga shi wai da fi ha sai ga shi a jiki an rubuta almadinatu haramun min gairi a min ainihin ila kaza madina haramin ce daga dutsen ainihin zuwa dutse na kaza kamar a hadasa biya hadasa duk wanda ya yi barna a ciki ya zo da wani sabon abu ba alaihi da anatullahi wal mala'ikatu wan nasu ajma'in shi sa ɗaya daga cikin formulolin da imam bani ke ɗauka kenan cewa da za ku ji ana cewa amalu ahlil madina saboda madina addu'ar da annabi ya mata tana ina ba maki da ga wani gurin wasu suna wani yana suka yan madina yana suka su turkiya kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya za ka yi da wannan imam malik shi ma dan madina ne ɗaya daga cikin abu idan imam malik ya ɗauko ya rasa misali da rini karara a kan kaza to sai ce aikin mutanen madina zai ɗauka hikimarsa shi ne saboda ɗan madina nan a nan annabi ya zauna kun fahimta da kyau ko ayyukan da kaga suna yi kuma a gurin iyayensu da kakanni a gurin annabi suka gani shi ne hikima shi ne ake cewa amalu ahalin madina amalu ahalin najeriya za mu ɗauka mu ba mu ɗauna madina ba tsakani da Allah wa'ancan da suka zauna da annabi alaihi salatu wassalam kaga yanzu ana magana dan bodiyo da mu da yan sabbata zuwa suka fi magana za su fi baki to kamar haka ne da mu da su zuwa da baki idan suka kawo magana muka kawo in dai ba nasi ne karara ba sai za a dauka ta ji za a dauka to kamar haka misali to sai yake me faru to kaga sai ya gaya mana cewa wa man adada fi arisan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yuqbalu Allahu minhu sarfan wala adilan duk wanda ya haka Allah ba zai karbi wani aikin sa na farilla ko na fula ba shine sarfan wala adilan wa idza fihi sai ga shi a cikin takarda a rubuta zimmatul muslimina wahida wato alƙawarin musulmi guda ɗaya ne ya tsadiya adinahu wanda bai sa kowa ba zai iya cin alwaji kuma a ɗauka misali idan ana yaki sai aka zo ƙasar kafirai sai wanda ba kowa ba ne a cikin musulmi yake a kyale shagon nan abokin hulɗa ta ne to dole a kyale shi ne abin da ake ne inda faɗan gaske ne za a shiga sabon gari ana cikin yi da wani yanzu wani albashin gidan ne ya sai shagon cikin mai gane a nan nake ziyarta kan yi karkuta ba to dole ku kyale shi ne abin da ake yi haka musulunci amma ba irin wannan abin da faɗin musulunci ne ke mana inda za a je wani ya bada kariya ballantana ummu hali ta bada kariya ga wani annabi ya ce kada a jauna man ajalci ya ummu hali to shi ne abin da nake so mu fito da shi to me ya faru to kaga wanda ake jin bai isa ba ka duba tsarin irin da musulunci idan yake a kalawa da su zo da kyale shi to sai yake ne wai za ki ya malwala kauman bigairi idin mawali duk wanda ya kibinci lamarin wasu mutane ba da tare da nan ne ko na tsallake oke na gani wai ya ya tsadi ya fa man akbara musliman duk wanda wato ya karya alkawari shine akbara musliman ai idan ka za'ahu duk wanda ya warware alƙawarin musulmi to shi ma fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla shi ma Allah bai karba aikin sa ba ko wanda shi na farilla ko na bula wa idza fiya man wala qawma aw la takaddar ba wannan nan gaba za mu zo yana da muhimmanci ka kiyaye wannan hadisi domin masu zakin zabai suna fakewa da irin wannan maganganu da akwai wanda ya zo da wata sigar daban to ka kiyaye manwala a manwala qaumun bi ghairi izni mawali duk wanda ya ji dun lamarin wasu mutane ba tare da kamar balarran bawa sai wani ya zo ya zama uban gidansa ba tare da izinin mai bawan ba fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in shi ma ya shiga la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adila shi ma Allah zai karɓi aikin sa na farilla ko nafila ba hadisi biyu a gurguje ya rage tun da za ka kai wani lokaci ya yi kisa ne ke sauri an abi hurairah annahu kana yaqul law ra'aita riba'a bil madina annabi alaihi salatu wasallam yace da a ce za ka ga oke annahu kana yaqul abu hurairah ya kasancewa law ra'aitu riba'a bil madina da zan ga barewa a madina tarkau tana kiwo ma za'artu ayi wallahi ba zan kora ta ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي دوما النبي عليه الصلاه والسلام ياتي ما بين لابتيها حرام tsakanin wayannan sasannin guda biyu an gane ko shine alabataiha wato wasu duwatsu guda biyu shine suke cewa wani dutse ne wanda yake baki domin ita madina tana da duwatsu guda biyu akwai wanda yake kirkiya akwai wanda yake garbiya to tsakanin wannan duwatsun biyu wanda suke kudu da arewa ko gabas da yamma to annabi alaihi salatu wasallam sai yace haramun harami ne shike saboda haka sai an kiyaye ke oke hadisi dai ne mun gaba in zu sabon baji babu tarkibi fi sukunan madina wa sabri ala la awaiha ko awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya ji wannan
sun ba suka gani da Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga shi daga kan matsayi an ba sauran wanda zai ba wanda zai ƙara ba wanda aka ƙara ba wa dama ya yaki makka shi ma an ba shi ne sa'atan min nahari kawai farko da tsakiya da ƙarfi duk an rufe wannan kaga alamomin tashi alkiyama aka faɗa ba umarni aka ba su ba ba umarni aka ba su ba cewa irin shi abubuwan da za a yi akwai shi amma ba wai umarni ba ne cewa duk wanda zai zo ya yi ya yi da abu ta ta'addanci ba da umarnin Allah ba abin da ake nufi ke yawwa kamar wannan bayanin da aka yi sati biyu da ya wuce ko na cewa za a rufe ka'aba nan gaba ba wai ana nuni akan an ba da umarni ba ne ba a ba an daga farko tsakiya ƙarshe duk an rufe annabi yace ba ba kowa kafina ba dama ya yaki maka domin an tara ashabul fil ba yace ni ma kuma da razu sa'atan lin nahar ɗan wani awoyi ne ko awa ko mintuna daga nan aka kulle yace baya na kuma ba wanda aka za a ƙara ba wanda aka annabi sallallahu alaihi wasallam awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yace mana muna roƙon Allah ba ɗaukakin sarki da sunayen sa kyawawa tsohon gaba ɗaukaka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna da kwana da sunayen ka kyawa musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman kadarar da matsaloli Allah ka san su Allah ka magance mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da ke fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsofin sa wa ɗaukaka Allah ka yi mana sutura da'ima Allah ka ƙara da mamar asiri duniya da lafiya matasan ma Allah ka ɗora ta hanya ba daidai muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da tsofin sa wa ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka tallafa musu اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين Sai da ya dawo kenan. Ai ma da ina ka formula. to to shi ke